الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر شاترق شعبان هجرة 1447 da ya dace da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ku ci gaba da karatun littafin al'ajin romiya ala tsariƙi su'ali wal jawab ma'alin irab za mu tashi farkon shafi na ɗari da hudu babu mahfudatil asma'i wanda shine babi na ƙarshe a asalin littafin da ya ɗauka ya mayar da shi wannan tsarin shine al'ajin romiya wannan shine babi na ƙarshe a darasinmu na 36 to za a yi bayani akan mahfudatul asma'i sunaye da ake yi wa jarra a larabci waɗanda duk inda ka gansu to harafin ƙarshe kawai kai masa wasali ƙasa su'alun tambaya ma ma'ana hazihil ibara to me ma'anar wannan ibara jawabun amsa al-mahfudatu jam'u mahfudin to jam'i ne na mahfudin abinda aka yi wa jarra وهو اسم مفعول شيني سونا مفعولي شي مخفوض كينا ma'auninsa ya zo bisa ma'aunin sunan maf'uli min khafadahu ya fiduhu fa'ala ya fa'ilu ne khafdan shine masdari iza anzalahu to ma'anarsa a luga shine iza anzalahu idan ya sauke wani abu min a'ala daga sama ila asfali ila asfal zuwa ƙasa min a'ala ila asfala daga sama zuwa ƙasa in ka sauke wani abu to sai a ce kaya alkhabdu wa huwa diddu rafa'a yarfa'u kishiyan rafa'a yarfa'u ne raf'an ya daga abu wal khabdu to yin amfani da alkhabdu a ilimin nahawu ta'abirun maksusun wani ta'abiri ne wani zance ne keɓantacce alamatuhu alkasara alamasa shine kasara galiban malaman kufa su suke amfani da alkhabdu malaman basara suna amfani da aljarro ne amma da abu ɗaya ne to shi dama ibn ajin rum duk da akwai wasu ra'ayoyi da ya yi muwafaka da malaman basara to amma kuma a littafin nasa ya fi karkata zuwa ga malaman kufa kamar wannan babi kaga ya bi salonsu ne shi yasa malaman basara zaka sun ce majruratul asma'i to duk dai abu ɗaya ne au mana ba mana ba ko abin da ya zo ya wakilci kasara ɗin bina'an gini ala annal iraba cewa shi irabi ma'ana wiyun abu ne wanda yake na ma'ana ba wai abin da ake iya gani da ido ba da akwai saɓani shin li'irabi abu ne a fili ka iya ganinsa ko abu ne wanda sai dai ka hararo shi a ƙwaƙwalwanka to akwai saɓani a gun malamai wasu sun tafi kan cewa li'irabi abu ne wanda yake a fili tunda in ka ce ja a zaidun ra'aitu zaidan sallamtu ala zaidin to ai kaga zaidu ya caccanza kuma za ka iya ganin canjin to wasu kuma suka ce a li'irabi ma'anawi ne wancan canjin da zaidu ya yi to alama shi li'irabin ne ra'aitu zaidan wannan nasu ba alamar li'irabi ce ja a zaidun wannan rafa alamar li'irabi ce sallamtu ala zaidin wannan kasar alamar li'irabi ce haƙiƙa ne shi li'irabi ba a ganinsa to haka wasu suka faɗa wala annahu lafziyun wasu kuma suka ce a'a idan an ɗauka cewa lafzi ne huwa nafsul kasara sai zan kasara ɗin ita ce li'irabi su waɗanda suka ce li'irabi ana ganinsa to in ka ce ja a zaidun to wannan rafa ta zaidu ita ce li'irabi ra'aitu zaidan wannan nasba ita ce li'irabi sallamtu ala zaidin wannan kasara ita ce li'irabi a gunsu su kuma waɗancan suka ce a'a alamomi ne na li'irabi ba su ne li'irabin ba li'irabi ba a gane shi to shi ne bambanci wa nafsu manabaha kawai dai su ita kasara ɗin ta a wa nafsu to haka mana ba mana ba abinda zai wakilci kasara ɗin kamar ya'un inda za ta zamo ta wakilci kasara a jarra to wannan shi ne to cewa li'irabi ba a ganinsa a fili shi ne mazhaba ta al'imamul fanni al'imamu silbawai kenan mazhabarsa kenan shi adda wannan ra'ayi su'alun tambaya ma hiya al-asma'ul makhfuda me sunayen da ake wa jarra jawabun amsa al-asma'ul makhfuda thalathatu anwa'in to nau'i uku ne nau'in yukhfadu bil haraka bil harfi akwai nau'in da ake masa jarra da wasali da harafi nau'in da ake masa jarra da harafi ai bi harfin jarri da harafin jarra wa nau'un akwai nau'in da yukhfadu bil idafa ane masa jarra da idafa wa nau'un yukhfadu bit tab'iya akwai nau'in da ake masa li'irabi da ta hanyar rakiya shi ya raka wanda an majruri saboda haka sai ya laka masa jarrarsa jarra da makwabtaka kenan ya zama makwabcin majruri shi yasa shi ya zama majruri to shine at-tab'iya فأما المخفوض بالحرف أما وند أكي وجرى ده حرفي فهو ما يخفض ب عن بمن شيني وند أكي مس جرى ده حرف من وهي أم حروف الخفض إتمن إتتشي أوا أتشكين حروفا جرى ومن معاني هذا كتشكين معنى من الابتداء شيني نونا غا إند أكا فارع أبو نحو خرجت من السوق نابت دغا كاسوا وإلى أكوي إلى wa min ma'aniha daga cikin ma'anoninta al-intihau nuna cewa ga inda aiki ya ƙare na haura ja'atu ilal baladi na dawo zuwa gari na wa ana akwai an wa min ma'aniha al-mujawara al-mujawara makwabtaka daga cikin ma'anoninta na hau raja'a zaidun an hazal qauli al-mujawaza ba al-mujawara ba raɗin nan zayin ci sai a gyara ta wa min ma'ani ha almujawaza akwai ƙetarewa ka ƙetare abu ka bar shi shine almujawaza to daga cikin ma'ana an akwai wannan na hau misali raja'a zaidun an hazal ƙauli zaidu ya dawo daga fahimtar wannan magana ta shi da ya faɗa kaga ya tsallake ta kenan ya koma ga wata idan ka faɗi magana sai ka bar magana sai ka yi sabuwa to sai yi amfani da an duba da ka tsallake ta ka koma ga wata to shine mujawaza din ai tarakahu ya bar wannan magana wa ala akwai ala wa min ma'aniha daga cikin ma'anonin ala alisti'la'u eh daukakuwa nahu tala'atu ala aljabali eh na leko saman dutse na leƙo saman dutse wafi akwai fi wa min ma'aniha az-zarafiyya nahwa al-ma'u fil wi'a'i ruwa yana cikin wato jaka ko ƙwarya wa rubba akwai rubba wata kunu bi ma'ana kasirin takan zo da ma'anan yawa aw bi ma'ana qalilin ko ta zo da ma'anar ƙaranci ala hasabil mawadi'i gwargwadon bagiran da ta zo na rubba rajulin kaba ka ce rubba rajulin kaza kaza wa majruruha yakunu nakira to ita rubba sharaɗin majrurin ta ya zamo nakira ba ta jarra ga ma'arifa an gane wal ba'u akwai harafin ba'un cikin harufan jarra min ma'ani daga cikin ma'anonin harafin jarra shine al'alatu shine ayi amfani da ita a matsayin na'ura ko wasila na hau misali katabtu bil qalami na yi rubutu da alƙalami to anan ba'un tana da ma'ana ala ka yi amfani da ita don ka nuna cewa ga wani kayan aiki da ka yi amfani da shi wallam akwai lamun wa min ma'aniha almilkiya mallaka na hawa alkitabu li zaidin littafi kaza mallakan zaidu ne wal kafu akwai kafin wa min ma'aniha daga cikin ma'anoninta at tashbihu kamantawa na hawa zaidun kal asadi zaidu kamar zaki ne ya'ani fil quwa wajen karfi wacce ja'ati da jarunta to wannan bangaren wa'anda ake wa jarra da harufa kenan sai na biyu wa ma yukhfadu bi hurufil qasami akwai waɗanda ake wa jarra da harufan rantsuwa ai al-yamin ana nufin rantsuwa shine al-qasam in ka ce al-qasam kai wa sinun wasali sama to shine rantsuwa in ka ce al-qasmu to shine rabo in ka yi sukunin ga sinun to shi yasa ba a cewa huruful qasmi kuskure ne a'a huruful qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u su ne ake rantsuwa da su na wallahi wa billahi wa tallahi wa bi wawi rubba aka ana jarra da wawu rubba shine a kawo wawun sai a ɓoye rubba na hau wa lailin ai wa rubba lailin wa fi kalamin ad-dariji wahadahu al-laila eh aiwa rubba lailin shi ne wahadahul laila ta wannan gargaliya ce tasu ta aljazair wabi muz wa munzu haka ana jarra da muz wa munzu bambancinsu ita ta farko ba nunu kuma zalɗin akan ɗaure shi muz ta biyu akwai nunu zalɗin kuma da damma munzu wayu jarrani azzamana suna yin jarra ga suna wanda yake ɗauke da bayanin zamani waya dullani suna nuni ala ma'ana min suna nuni da ma'anan min da ta gabata in kana ma ba a ma in ya za abin da bayansu madiyan fi'ili ne madi na hau misali ma ra'aituhu muz yawmil khamis to kaga ma'ana ban gan shi ba tun daga ranar alhamis kamar ka ce ma ra'aituhu min yawmil khamis to kaga anan muz ta zo da ma'anar mun amin wa ma'anahu fi kalami na dariji to ma'anar wannan magana a maganan a yaren mu eh ma shiftuhu shay man nahar alhamis to gargaliya su kenan ai ma ra'aituhu muz yawmil khamis eh shibtu shine ma'anar ra'aitu eh shaymin shine ma'anar muz nahari shine ma'anar yau alkhamis shine ma'anar alkhamis to gargaliya su ce ma shibtu shay man nahar alkhamis haka wa katabtu jawaba na rubuta amsar tambayar da aka yi min munzu shaharin tun wata ɗaya da ya wuce to kaga manzo ita ma nan da ma'anan min waya kuna ne bi ma'ana fi haka mun muz da munzu sukan zo da ma'ana fi in kana ma ba dahu ma hadiran in ya zamo fi'ilin da ya biyo bayan su hadir ne halartacce ba ya wuce ba na hau ma ra'aitu muz yaumina ban gan shi ba tsawon wannan yini namu to ma'anan munzu a nan fi kamar ka ce ma ra'aituhu fi yaumina au munzu yaumina wal ma'ana bi kalamina ma shibtuhu shayl yau. eh to gargaliya su kenan ma shibtuhu shay shal yau shibtu ma'ana nazartu wa huwa zamanun hadirun to kaga zamani ne wanda yake halartacce fa in kana ba adahuma in ya zan fi'ilin da bayan su fi'ilun fi'ili ne au kana lismu ko ya zama suna ne allazi ba adahuma da ya zo bayan su marfu'an ya zan da rafa fahuma ismani to anan sunaye ne ba harufan jarra ba zarfani da suke fa'idantar da lokaci ko zamani mudafa ne da za a yi idafar su ilil jumla zuwa jumla ba da ha bayanta na hauka ce ma ra'aituhu muz aw munzu yaumani baka ce yaumaini ba to in kaga sunan da abbayansu ba a yi mai jarra ba to anan ba an yi amfani da su a matsayin harufan jarra ba ne an yi amfani da su ne a matsayin sunan zamani ma ra'aituhu muz ko munzu yaumani famuz aw munzu to anan al-irabi suka ce mubtada'u wa yaumani khabaru wa taqdiru muddatu adami ru'yatihi yaumani lokacin rashin ganinsa kwana biyu ne wa amma ma yuhfadu bil idafa sai bangare na biyu waɗanda ake wa jarra da idafa eh waɗancan suna cikin huruful jarri ne illa suna da wasu hukunce-hukunce shi yasa kawai ya ware su kamar yadda mun ka gani to sai waɗanda ake wa jarra da idafa wa huwa kullu ismin yunsabu ilayhi ghayruhu duk sunan da za a jingina wani gare shi nahawu gulamu zaidin muqbilun yaron zaidu ya fuskanto fa gulamu mudafun ai mansubun ilaihi an jingina shi ilaihi gairuhu an jingina waninsa gare shi wa hadhal gairu wannan wanin huwa gulamu shine gulamu ai alwaladu yaro wal idafatu fil lugha abinda ake nufi da idafa a lugha hiya al isnadu jinginawa taqulu zaka ce adaftu zahari ila al ha'id na jingina baina zuwa ga gini ai asanattuhu alaihi na jingina shi zuwa gare shi wa ƙala jumhuru ai galibin nuhati mafi rinjayen malaman na hau sun ce a sahihu abin da ya fi inganci annal khafida wanda ya haifar da wannan jarrar huwal mudaf shine mudaf lal idafa ba wai ita karankanta idafar ba eh wannan saɓani ne a wurin malaman nahau idan an kai idafa suna zuwa ga wani suna to dama an ce almudafu ilaihi a yi masa jarra to me amil ɗin da ya haifar da wannan jarra wasu malamai suka ce almudafu kamar gulamu zaidin to din ɗin nan ya haifar da shi wasu suka ce gulamu wasu kuma suka ce a idafat eh to shi yasa ya ce maka zancen farko shine ingantacce wal mahfudu bil idafa ala qismaini shi kuma wanda za a yi masa idafa kashi biyu ne al qismul awwal ma yuqaddaru bil lami akwai wanda ana kaddara idafa din da ma'anar lamun addallati ala al milki wadda tana nuni akan mallaka na gulamu zaidin to na ana kaddara lamun ay yuqaddaru bil lami addalati ala al ikhtisasi ana kaddara lamu wadda take nuni akan mudafin yake banta da wannan abu mudafin ilaihi yake banta da wannan abin da aka raba masa kamar ka ce gulamun li zaidi to da ka shafe tanwini shine sai ka kawo lamu sai ka ce gulamu da ka shafe tanwini sai kai idafasa zuwa ga zaidi sai ka ce gulamu zaidin na hau babu dari ƙofan gida ai babu liddari wannan ƙofar ta keɓanta ga gida waƙalu sun faɗa aliktisasu keɓantuwa li'annar dara la tamliku saboda gida ba ta mallaka mallaka na masu hankali ne لا تملك الباب كالآدمي والاسم الثاني كسو نبي ما يقدر بمن أكو إضافة أنا قدر متني الدالة ولتكي نوني على بيان الجنس تنا بيان جنس wannan abin da aka raba nahau thawbu khizzin tufa alhariri ai thawbun min khizzin ko khazzin ai liba sun min khazzin sutura ne daga alhariri huwa nau'un min alhariri shi alkhizzu ko alkhazzu nau'i ne na alhariri wa babu sajin kofan katako ai min sajin to akan kaddara min a ce babun min sajin wannan kofan an yi shi da katako shine as-sajju wa huwa nau'un min al-khashaba wani nau'i ne daga cikin katako wa khatamu fiddatin zobe na azurfa ai khatamun min fiddatin wannan zobe an yi shi ne daga azurfa ma'ana daga jinsin azurfa an gani to wannan shi ne sai ce wa ai haka ana jarra da ai akan yi ta da ai eh takan zo da ma'ana ai ita wannan idafat a na'am to fa ai ce zai fassara mana kenan wa ai ita ai harfu tafsirin harafi ne da ake amfani da shi don a fassara abin da ya gabata yadda bi ma ba da yana bin abin da ya biyo bayanta irabu ma qabla ali irabin abin da ke gabaninta to yana bin abin da bayanta kama idza qulta kama in ka ce khatamu nubarin zobin zinari ai zahabin shine zinari fa zahabun kaga taba'un to yana rakiya al'irabi iraban iraba nubarin lirabin da aka yi wa nubarin shi zai bi yawwa kaga khatamu nubarin nubarin jarra gare to da ka zo fasara kana son ka fasara nudar din sai ka ce ai zahabin to duk inda kaga an kawo ai don a fassara wani abu da ya gabata to wannan abin da zaka faɗa a matsayin fassara ga abin da ya gabata to sai kai masa li'irabin abin da zaka fassara shi da shi abin da ka fassara shi da shi wannan waza da ba'aduhum wasu daga cikin malamai sun ƙara kisman salisan kashi na uku uhu ma yuqaddaru akwai idafar da ake kaddara ta bi fi da fi addalata ala zarfiya wata ke nuni akan zarfiya nahau makarul laili ai makarun fil laili wannan shiri ne da aka yi a cikin dare na makirci wa amma ma yuhfadu bi tabi'iya sai nau'i na uku wanda ake yi wa jarra da rakiya wa huwa tabi'u lil mahfudi shine wanda yake biya ga suna majruri fil abwabil arba a cikin babuka guda hudu allati sabaka alaiha al-kalam wadanda zance ya gudana a kansu ya gabata a kansu wa hiya na'atu akwai na'ati wal atafu da adafi wat tawkidu da tawkidi wal badal da badali na hau ka ce marartu bi zaidinil aqili a gani na biyo tagun zaidu zaidu kaga majruri ne saboda gabi nan al'aqili kaga na atini ga zaidu kaga sai aka yi masa jarra saboda mi yana rakiya ga zaidu wa amrin nafsihi akhi bakrin ko kuma ka ce amru karan kansa dan uwa ne ga bakar to fal aqil na'atun majrurun bi tabi'iya aqil an masa jarra na'ati ne an masa jarra saboda rakiya li zaidin ga zaidu li annahu na'atuhu saboda sifar sani wa amrin shi kuma amru ma'tufa an yi adafinsa ne ala zaidin akan zaidi bi tabi'iyatil atafi shi ma ya samu jarra saboda rakiyan adafi wal ma'tufa alal majruri majrurun sunan da aka yi jarra a aka yi adafinsa akan majruri to shi ma majruri ne wa nafsihi shi kuma nafsihi taukidun yi kuma karfafawa ne li amrin ga amru shi ma ka gafa huwa tabi'un lahu ya zama mai biya gare shi bi jarihi a jararsa wa akhi da aka ce wa akhi shi kuma majrurun bil yayi an masa jarra da ya'un da annahu min al asma'il khamsa so da yana daga cikin sunaye biyar ko shida to shi kuma nan wahuwa badalun min amrin badali ne ga amru tabi'un ya bi limubdalihi ga ainihin mubdal ɗinsa fil jarra a jarrarsa wato tawabi'u ɗin ne ya baka a misali ɗaya marartu bi zaidin al'aƙili wa amrin nafsihi akhi bakarin an haɗa na'ati ga aɗafi ga badali ga taukili to an yi su a baya shi yasa bai faɗaɗa bayani a kansu ba nan wa akhi mudafun akhi mudafun ne wa bakarin shi kuma bakar mudafun ilaihi an yi idafa zuwa gare shi tammal kitabu littafi a nan ya kammala ya cika tunan wata mukaddima ce ya yi yana bayani akan wasu kurakurai da suke faruwa a yarensu na can aljazair kusan shi bai da wata fa'ida gare mu ya yi fa'ida gare su su masu gargaliyar su mutum da ba ma gargaliyar to ba mu ma bukata a haɗa mana mi a kuskure cikinta ta wannan shi ne zai raka littafin ya kammala abin da baka faɗa daidai Allah ya sa wasu albarka kuskure Allah shi ya fi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai askari ko نعم